alhamdulillah za mu tashi hadisi na 28 alhadith الثامن والعشرون عن أبي نجي الإرباب بن سارية رضي الله عنه قال yana cikin manyan sahabbai waɗanda sun kai hijira suna cikin ahlus suffa malumai sun ce ya rasu bayan hijira da shekara saba'in da biyar Allah ya ji kansa da rahama yana cikin manyan sahabbai talakawa Allah ya ƙara musu yarda qala yace wa asna rasulullah alaihi salatu wassalam mawhibatan baliga annabi yayi mana wa'azi da ya kai matuƙa a wata riwaya za ku ga baliga nan bai rubuta wal mau'iza ya tsaya akwai riwaya wanda suke da sabani dukkan su kuma ingantattu ne wanda wa'azin da manzon Allah ya yi muna wajilat min alqulub ma'ana zukata sun karya saboda wa'azi mutane sun samu razana da firgita wa'azi ne wanda ya kai matuka annabi ya tsoratar da mu wa gharafat min aluyun irbad yace hawaye sun zuba saboda wa'azi yani mutane sun yi kuka sai sun kai tunani wanda wa'azi wa yana kamar wa'azin mai bankwana فقلنا منك يا رسول الله عليه الصلاة والسلام فأنها موعظة مودع ينا كما دا وأذن بنقوانا كاتي وأذن بنقوانا كتي منا إن هكني فأوصنا النبي كيمون وصية قال النبي أوصيكم بتقوى الله عز وجل إن أنك وصيتي بجن فورم الله ما يجر ما دعوكك duk wanda ya ji tsoron Allah wallahi kullum bukatarsa za ta biya wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib wa sam'i wa ta'a cikin wasiyar da nake muku ku saurari shugabannin ku ku yi musu da'a duk abin da ba sabon Allah ba in waliyil amr ya zartar da shi to abin da ke kan mutane su saurara su da'a wasiya ce ta annabi ja'inta da tawaye hito na hito da gwamnati alama ce ta kawari jawa maslaha ce ta al'umma biyayya da sauraron na gaba in an ce ba a yarda da shugabanci malam duniya babu daɗin zama yanzu walla akwai barayin da in ba tsoron hukuma ba da ba mai kuɗin da zai kwanta lafiya akwai masu ƙarfi wanda hukuma ce ke hana su kwace don tsoron don shi an kasa hukuma tsarin Allah ne a doron kasa a samu shugaba to an ka samu mutane a ci'ullah wa a ci'ur rasul wa ulil amri minkum kai musu da'a da biyayya wasiya ce ta manzo Allah alaihi salatu wassalam annabi alaihi salatu wassalam yace wa sam'i wa ta'a wa in ta'ammara alaikum abdu ko da bawa ne an kasa a matsayin shugaba kamar shugaban kasa ko da ka tsane shi bawa ne ka san tashinsa talaka ne ba kowa ne ba wajibi ne akan ka kai masa da'a ka saurare shi ko kun ta yana cikin abin da ke wahalar mutanen afirka a ni ban ban san shugaban ni ba ruwan har shugaba wani saboda kyamar da yake ma shugaba yana iya amso kuɗi a yi ta'addanci a garinsa yanzu shekaran jiya ta'addancin da an kai ma mali ko kun san da 'yan mali waɗansu daga cikin soja waɗansu daga cikin tsohon ministrori waɗansu daga cikin 'yan siyasa da su an kai amfani an ka tsara wannan abu a zo a kashe ɗan uwanka a garinka wai dalilin shugaban ƙasan ne bai birge ka ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kasancewa yi ma shugaban ƙasa da'a wajibi ne cikin abun da ba sakon Allah ba saurarensa ba dole ne ka so shugaban ƙasa ba dole ka zamna ƙasarka dole ka so ƙasarka dole kuma ka bi umarnin Allah eh in ba ka son shugaba to ba ka son Allah ne Allah nan yayi ma umarni a matsayinka na musulmi kai hankuri annabi ya gaya ma sahabbai jarrabobi da za a haduwa da su na miyagun shugabanni sahabbai sun ka tambaye ta ba mu jahayayya da su ba mu jahilta ba mu tunkuɗe su da ƙarya annabi ce la matukar suna tsayi da sallah matukar suna bari ku yi sallah to ku yi hankuri ku sabke nauyin da ke kanku da an ka ɗora mu na ku haƙƙin ku neme shi a wurin Allah ku yi hankuri Allah ya kare mu da tawaye kenan matasa ku hankura mu hankura mu yi mu kasashen mu addu'a annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa innahu man ya'ish minkum duk wanda ya rayu a cikin ku ma'ana ya samu tsawon rayuwa cikin ku fa sayara ikhtilafan kaseera da sannu zai ga sabani mai yawa nan sabani ana nufin na addini zaka ga fira sun hito dama a hadisi na imam wanda imam ahmad ya fitar a cikin al-musnad riwayar abdullahi dan mas'ud da an Allah madaukakin sarki yace wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili sai da annabi ya nuna musu aikace yayi dogon bane yace wanda ita ce hanyar Allah yayi bane kanana bangaren damar wannan bane da hauni yace waɗannan hanyoyi su ne suka ba wata hanya ba ce akwai wani shedani wanda yake kiran mutane su ne bid'o'i duk hanyar da ba ta Allah da ta manzon Allah ba to hanya ce mai kira zuwa ga wuta annabi ya ce duk wanda ya samu tsawon rai cikin ku sahabbai na zai ga sabani mai yawa kun ga akwai addini masu sunan tabushi in za ka alwala kaga cikin zani dai kan ka kai ga huska yalla kafin hannunka sun bushe ko to wurin ɗan tabushe kana kai ga huska hannu sun bushe sai ka komo baya kuma kuma bin Allah ne ga ma'aukata na 'yan kalaka ta ƙur'ani kadri ne gaskiya ne malam gaskiya ne su babu wani irbari bin tsariya a kusa yarda ba kamar wai su wurin su annabi bai da dama ya faɗi to shi ƙur'anin makaran kansa ba yadda za ka fahimtar ta sai da sunna a sunna tufassirul qur'an sunna ce fassar qur'an akwai ayoyi da dama dibo as-sadiq wasarikatu fakta'u aydiyahuma nan kadai ka zamnar da malamin dan kala kato to dole sai ya koma hadisi ya ake sallar gawa su a tsaye suke sallar gawa to ce su kama aya aya kan wala ta kuma ala kabri to ka ce gawa kabri ne dan kala kato waɗansu na sallah waɗansu ba su sallah waɗansu kamar kirista ne su da an tsaya ka dibi rana sai ka tahiyya ka babu sallamewa tunda hauka shi amma addinin da annabi ya zo da shi duk duniya duk inda ka ji abu iri ɗaya ne ‘yan ƙala ƙasa ƙasattu ne kuma suna ta samun matasa ga ‘yan shi'a suna taɓanna ga ‘yan ahmadiyya mu dai ba tsoron Allah ya kare ko da can can gaba ko waɗansu markazi na ‘yan shi'a nan wataƙila sun fara samun mata saboda madariskin su ana ba da fulus kun san mu duk inda fulus yake sai wanda Allah ya ba mace ta zo makaranta a ba ta fulus a ba ta masara a ba ta haci a ba ta daddimin ba wa'azi ba duk wa'azin da kai masa ya sata to fitai da fice da labarai in kun ga makarantun na yan ahmadiyya da masallaci saboda kuɗi yanzu wanga tunatarwa ko in yan ahmadiyya ne zaman ga da na ina gamawa ina da jika saba'in da biyar kaga in sun farauci matashi da wahala da wahala ta fanken jimin shakin wibi siyan na wa'azi ko ta hanci minit kai kana da jika saba'in da biyar banda kuɗin da suke bada ga wata su yan shi'a kuma su tamaman kuɗi ne ga jami'at ɗinsu nan suna buɗe ƙofofinsu suna ba ga armen mut'a ta shigo fada su ce muku to ku gabraye ya kuna goburanci ga arme mai alkhairi wani irin arme mai ladar annabawa ka samu ladar annabi adam ladar annabi muhammad ladar annabi ayyuba wani irin arme ne arme ne na dan kwantara dimil ka ga yarinya da tabbiri kuma ana yin armen da matan mutane ana yin ta da kowace ce kawai ku yi yarjejeniya to mu dar mu arme yanzu kun babu wali babu shuhada a tsakaninka da ita ne ku dan tattauna in ta yi ciki ya yi zancanta arme ne ila ajalin musamman in kwana bakwai ne da an gama kwana bakwai kowa ya rasu to matashin da bai san sunna ba ya ji wanda gara haka a arha an ce mai ba zina ne ba halalan toyi ba kuma yanzu da yawa cikin ana yin shi a birni arman ɓoye waɗansu alhazai saboda tsoron hajjiya suke wannan arme akwai maza da yawa manyan kwamstonar da yanzu mata biyu gare su amma in ka tambayi matansu ba su sani ba ana ɗarma arme ne inda kowa bai sani ba kawai lokacin fos in cikin sarbis cikin su amaryar take in an kai fos ya su hita su je otal su shakata su ci abinci su komo sai an mutu wanga ta zo ni ma ina da gado gadon wa wallah an ɗarba arme tsakaninmu da shi wai tsoron matansu kan me za ka tsoron matar ka saba ma ubangiji subhanahu wa ta'ala Allah ya kare to akwai abubuwa da yawa da annabi ya gai as-salikul maslub ga sunan kuma muna cikin su ga mahita annabi ya ce fa alaikum bi sunnati duk lokacin da kaga firak sun yawa wanga ya ce shi dan kalakata ne wanga ya ce shi dan hallusiya ne naqshbandiya tijjaniya wane ne wane ne kai ka ce kai anta muslim kai musulmi ne kai ahlu sunna ne da annabi ta alaikum bi sunnati na hore ku da bin hanya ta sunna ita ce hanyar manzo Allah islam da annabi ya zo da shi ka bi shi sau da kafa to ka shiga cikin ahlu sunna babi na itikadat abinda musulmi ya kamata ya kudurta da abinda kaza da kaza to ka bi wannan tafarci wa sunnatul khulafa'ir rashidin al mahdiyyin annabi ya ce haka kuma na hore ku da bin hanyar khalifofi na shiryayyu waɗanda suke shiryar da mutane abubakar siddiq Allah ya kara masa yarda wanda maki ne ga yan shi'a mu ko babban masoyin mu ne dan annabi muna son shi annabi na shi da abubakar yayi masahabbai tsawa sosai hal tarikuni sahibi ba za ku kare min abokina ba shine Allah ya magana illa tunfuru faqad nasarahu Allah id akhrajahu alladhina kafaru ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه شين أبو بكر لا تحزن إن الله معنا أما أي شيء على أن با وند سكي ذاجي كمر أبو بكر su kowace safiya addu'ar da zamu astaghfirullah su abubakar ne ba a ci ne ma da umar yin wa Allah tabbata a gare da shi suke ibada da shi suke addu'a masoyan Allah sannan alfaru wanda annabi ya ce Allah ya sabkar da gaskiya a harshen umar da zuciyarsa umar duk inda yake zaune babu shaidan nan Allah ya so shi ya tsabtace shedan babba ba karamin shedan cikin mutanen ma shedannu munafikan da Umar ya zo majalisa ba su jin daɗi kamar duk wanda cikin zuciyar shi akwai moral in dai Abubakar na majalisa to yana da damuwa ba ko shi tambaya zai iya yi ba Allahu akbar in ya kama hanya to akwai garanti ba Umar ba shedan sannan Usman surukin manzon Allah kun ga abubakar da umar sun aurar da ɗiyansu ga annabi abubakar ya aurar da aisha da manzo allah umar kuma ga hafsa usman kuma shi an ka ba biyu an ka ba shi an ba shi ɗayan tayar shi lafiya ta rasu an ka ƙara ba shi tar rasu annabi inda akwai wata za mu ƙara ma baba in ka samu surukin kwarai ka arma ta mutu ce akwai wata in ta mutu ce akwai wata in sun ce kashe su zai ce kashe su ba mai kashewa in ba allah ba lokaci ne mu ƙauyukanmu ba a yarda da kayi biyu sun mutu daban-daban za ta yi kashe mata yake bari wallahi biyu ya kashe wurin aihuwa suke gangarawa wai mace ma wadda maza uku sun ka mutu ba a ramanta ci hattara kana shiga mutuwa za ka yi kun ba a zuwa ba a zuwa wallahi ce ina uku ta kashe in ka shiga kuma za ta kai ka ba mai kashewa in ba Allah ba Allah ya tsabtace mana duka sabu waɗannan su ne khalifofi addu alaiha bin nawajib annabi yace ku kama ku yi riko da wannan hanya da haƙuran ku ya'ani inaya ne ku yi riko da wannan sunna wallahi ahli sunna ku gode ma Allah babban abin da ya kamata mu ƙara cikin sunnar da muke wasa da shi ne ada la dubba sunna na son ada ahli sunna an yi an san shi da akhlaq الدين كله خلق إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أنا فأهل السنة يذمي توسعي يذمي ندبي يذمي حنقري يذمي جوريا يذمي أفوى يذمي إخلاصي يذمي قيام الليل يذمي تركة النبي يقول وإياكم ومحدثات الأمور كشيدنكو للمرة وأن أنت فارس فأنا سبب باللمرة شكل الدين أن بدأ ذاك السنة ويقول وانسني بدأ su sun aza ko bid'a shine kadai duk abun da annabi bai yi ba sa agogo bid'a wa'azi cikin tsele bid'a ne shiga jirgi zuwa makka bid'a ne malam ana magana ne cikin addini albid'a ita ce abun da an ka fara abun da an ka kirkiro wanda annabi bai yi ba kalifofin nan ba su yi ba kuma an ka ba da lada gare ta kamar mun ka misalin addu'o'in da ake sa mutane bayan sallamewa daga sallah wanda ya fara jagorantar jama'a da sunan limami shine manzon Allah to menene sunnan manzon Allah cikin sallah da ya sallame shi kenan da ya karantar da mutane addu'o'i to wani malam bid'a na ce a to yanzu ai mutane ba su iya wacce ga su iya ba su iya ba kai an ka ce kai musu a dan mutane ba su iya ne muke ce su yi karanta kulhu to kai da kace ba su iya ba kuma ka sa su karanta kulhu wallah an ce masu iya kulhu wallah ne ku karanta ila ko a zo ga rasuwa a ce akwai sadaka kwana uku sadaka kwana bakwai sadaka arba'in sadaka shekara in akwai kuɗi ko shekara sai an komo a ce shekara ta yi ce lahiya sai a baban shekara guda da mutuwar shi kai ka mance su hutu bance saboda akwai kuɗi akwai cin mata da falkasu mamaci kuma duk inda an kai mai addu'a yana zuwa to annabi ya ce mu yi nesa da abubuwan da an ka kirkiro fa inna kulla bid'atin dalala annabi ce saboda kowace bid'a dukkanin bid'a kulliya ce babu mai kaddama bid'a zuwa ga kaza sai dai taksim na ahli sunna da sun kai bid'a saboda ajilcin su sun kace ba kowace bid'a ce ke hidda mutum ba sai dai bid'a in ta haɗu da kahirci kamar bid'a na bautan kabari bid'a akwai wanda shirkiya ce to wannan ka in ka abuka mata ba kai ba musulunci akwai bid'a kuma wanda ba kana nan matsayin ka musulmi amma ka abuka mu fasikanci to wannan taksim shine taksim na adalci amma a kattama bid'a zuwa ga wai bid'a wajiba bid'a mandubiya bid'a kaza da kaza wannan ba gaskiya ne ba Allah ta'ala ya fahimtar da mu ya shirye mu zuwa ga daidai rawahu abu dawud wa tirmidhi wa qala hadithun hasanun sahih wallahu ta'ala alam subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wassalamu alaikum wa rahmatullahi